يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya kaddare haduwarmu a wannan rana ta alhamis a yau muna goma sha takwas ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar bayan jiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 28 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasin na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan matsalaci da nenan tirejin a nan cikin gari bauchi wanda wannan shi ne darasinmu na goma sha biyu a wannan shekara kuma in ban manta ba a darasin mu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha uku a cikin suratu hajji yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon aya ta goma sha hudu Allah madaukakin sarki ya sa albarka da alkhairi ci abin da za mu karanta Allah ya mana jagoranci Allah ya samu karanta daidai mu fahimci daidai mu kuma yi aiki da shi Allah ya sanya mana ikhlasi ya kare mu daga yi don wasu su gani su yaba ya tsare mana imanin mu ya tsare mana zukatan mu ya tsare mana hasunan za mu tashi kan aya ta goma sha hudu Allah ya ce fara Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار
Allah madaukakin sarki yace fad'ullaha mukhlisina lahu din Allah yace ku kira Allah ku roki Allah kuna masu tsarkake mishi addini walau karihal kafirun koda kuwa kafirai ba sa so fad'ullaha mukhlisina lahu din ku kira Allah ku roki Allah ku yi ma Allah biyayya kuna masu tsarkake masa addini shine ku yi tsa'anku don Allah shi kadai duk wani abin da aka ce na tsa'a ne kar ku yi shi ma wani in ba Allah ba kar ku yi ma Allah tarayya da kowa a cikinsa kar ku haɗa Allah da kowa a ciki fada'ullaha mukhlisina lahu din sannan in addu'a za ku yi kun tashi roƙo kuna da wata bukata to ku roki Allah shi kadai ya zama ku tsarkake masa addini addini kuma dama a ibnu al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace addini bangarori ne guda biyu akwai isti'ana akwai ibada shine addini isti'ana shine neman taimako ibada kuma shine bautan Allah wannan shine addini bangarori guda biyu neman agaji za ka nemi agaji karka nemi taimako da agaji a wajen kowa in ba Allah ba sannan kuma in ka tashi bauta karka bauta wa kowa in ba Allah ba shine abin da Allah ya faɗi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta maka kuma kai kadai muke neman taimakon ka to wannan shine addini da ka fadullahu mukhlisina lahu din ku roki Allah kuna masu tsarkake masa addini ay mukhlisina lahu al-ibadata wa ta'a mukhlisina lahu ta'ata wa du'a kuna masu tsarkake da'arku da addu'arku don Allah shi kadai walau karihal kafirun ko da kuwa kafirai ba sa so ba a duba me suwa da suwa da suke so lokacin da Allah ya ce yana son kaza to ko da kafirai ba sa so ko da suwa da suwa ba sa so ba a la'akari da su labata da makulokin fi ma'asifin halik ba a yi wani abin halitta biyayya wajen saba wa mahalicci saboda aka Allah ya ce wadannan laha mukulisi na lahudin walau kare alkafirin ko da kuwa kafirai ba sa su ko da hakan zai bakanta musu rai to tsarkake addini don Allah shi kare Allah shi ne rafi'ul darajat Allah maɗaukakin sarki shine wanda yake maɗaukakin darajoji Allah shine mai ɗaukakakkun darajoji duk wata daraja ta ɗaukaka ta kamala ta cika to ta gama tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wani wanda ba Allah ba duk darajar da yake da ita da duk matsayin da yake da shi to dole dole akwai ta inda yake da ƙasa akwai ta inda bai cika ba akwai ta inda kamalarsa ba ta kai ba Allah shi ne wanda yake da cika-cika ta kamalar da na ƙasa ba ta taɓa taransa ta gaba ko ta baya Allah shi ne ke da wannan kamalar da haka Allah shi ne rafi'ul darajat Allah shi ne maɗaukakin darajoji Allah shi ne mai darajoji na ɗaukaka bil'arshi Allah shi ne ma'abucin al'arshi shi ne wanda yake rabbul arshi abu rabbul arshi kari Allah shi ne ubangijin al'arshi mai girma shi ne bil'arshi yulkin ruha min amri Allah yana saukar da wahayi ay yanzilu wahya ala man yasha'u min ibadihi Allah yana saukar da wahayi a bisa wanda yake so cikin bayansa wanda Allah ya zaɓa cikin bayansa cikin manzanni Allah ya tafi min almalaikati rusulan wa min annas Allah yana zaɓar manzanni cikin mutane yana zaɓar manzanni cikin mala'iku saboda haka waɗanda Allah yake son su ya zaɓe su cikin bayansa su ne yake aiko musu da wahayi yulkin ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi Allah yana saukar da wahayi a bisa wanda yake so cikin bayansa shine ar-ruhi shine wahayi kenan shine Allah ta'ala yake faɗi yace wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina Allah ya ce kamar haka ne muka yi maka wahayin ruhi daga al'amarin kaga awhayna ilayka ruhan min amrina mun maka wahayin ruhi daga al'amarin mu shine mun saukar maka da alqur'ani kenan to shine yulqir ruhan min amrihi Allah yana saukar da wahayi bisa ga al'amarinsa ko umarninsa alaman da sha'un min ibadihi ga wanda ya zaba cikin bayansa wanda Allah ya zaba cikin bayansa ya zabe shi ya zama manzo ko ya zama annabi sai saukar masa da wahayi li yunzira yawmat talaq dan ya ji gargadi bayi ya ja kullun bayi game da ranar da za su gaba da ubangiji yunzira yawmat talaq shine attalaki a wata kira al-yuzira yawmat talaki ranar da za a gamu kenan ranar da Allah zai gamu da bayinsa yawma hum bayinsu ranar da bayi duka za su bayyana gaba ga Allah ran da za a tara kowa da kowa a gaban Allah la yakfa 'ala Allah min shay babu abinda zai ya tattare da su da buya ma Allah ba wani abin da zai koya ma Allah game da su bayi duka kul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum Allah zai kare bayi da na farkon su da na karshen su dukan su Allah zai haka su in Allah ya tara kowa sai ya tambaya ya ce ni mane mulki yau Allah sai ya ce wai mulki yau kan na waye waye mai mulki yau abdullahi abbasin ya ce sai an shafe shekara arba'in da wannan tambayar ba wanda ya ba da amsa kowa yana so ya ce allah yau mulkin naka ne amma kowa yana tsoron magana saboda yau mai umar ruhu wal mala'ikatu
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا yawma yaqumur ruhu Allah ya ce ranan da mala'ika jibrilu zai tashi wal mala'ikatu zai tsaya da sauran mala'iku saffan sun yi sahu sahu a wannan ranan duka duniya sun haɗu la yatakallamuna illa min adin rahman babu wanda ya isa ya buɗe baki ya yi magana sai wanda Allah mai rahama ya ba shi dama ba wanda zai ce kumfan sai sai wanda Allah ya ce masa yi magana ba wanda zai buɗe baki ya yi magana a wannan ranar kowa ya yi shiru da mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye da ƙwari duka wa kashi atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa duka saututtuka da muryoyi duka sun yi tawali kowa ya yi shiru ina sauraron mai ana ce ci la ya takallamu illa man adina lahu rahman wa qala sawaba sannan ya tashi magana ya faɗi daidai Allah ya ce zalika yawmul haq wannan ita ce ranar gaskiya da gaskiya to shine Allah zai tambaya ya ce limanil mulkul yawm kowa bai iya ba da amsa ba sai Allah ya ce lillahi wahidil qahhar mulki a yau na Allah ne shi kadai marin jayi wanda ya rinjaye kowa ga shi duniya ta rabu da masu mulkin da marasa mulkin da masu jiji da kansu da masu tawali'u da masu girman kai da masu kama kariya da wane ne duka ka shi kowa yana ba da wani Allah waɗanda suka yi irin mulkin da duniya ta shaida da cewa sun yi mulki mai karfi yau ga shi sun haɗa gaba da Allah kowa a cikin su baya iya cewa komai ba wanda yake iya magana a cikin su illahi wahidul qahhar ai mun karanta a nan lokacin da muke fassara ayar wa maqadar Allah haka qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah mun karanta a nan Allah zai tara mutane dukan su nan tashin al qiyamah tare da halittun sa Allah sai ce anil malik aina mulkul ardh Allah zai ce ni ne mai mulki ina masu mulki a duniya ina waɗanda suka yi mulki a duniya suna ina a ranar ba wanda zai iya bada amsa ba wanda zai ce Allah gani ni ne gwamnan jihar Bauchi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ba wanda zai ce ni ne shugaban ƙasar Najeriya ko ni ne shugaban ƙasar Amurka ko ni ne shugaban ƙasar Nijar ko Ghana ba wanda zai faɗi haka ba wanda zai ce ni ne sarkin Bauchi ba wanda zai ce ni ne sarkin Katago ba wanda zai ce ni ne sarkin Gombe ba wanda zai ce ni ne sarki kaza kowa ya yi yana jira yau kuma sai abin da Allah ya da shi sai yadda Allah ya da shi la ya takallamu na illa man adina lahu rahman daga Allah zai tambaya ya ce anal malik Allah zai ce yau ni ne mai mulki yau ni ne mai mulki mai mallakan komai ai ba wai don a duniyan ba Allah ne ke mallakar komai ba har anan Allah ne ke mallakar komai domin duk mulkin mutum in Allah ya ga dama sai ya sa masa wata tawayar da bai isa ya mulkin ba duk wanda za ta ga ya fito takarar mulki tun a duniya ya fito takara ne saboda Allah ya bar shi da idonsa yana gani Allah ya bar shi da kafarsa Allah ya bar shi da hannunsa yau inda zai gurgunce ba wanda zai dangwada wani kuri'a inda za a ce ku turu da shi ba wanda zai zabe shi in kurma ne ko makaho ba mai zaben shi shi ma ba zai fara fitowa ba saboda haka garin daman Allah ne daga mulkin ma tun a duniya mallakar Allah ne shi yasa Allah ya ce kulillahumma malikal mulk
kulillahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير Allah ya ce kulillahumma ka ce ya Allah malikal mulki kai ne mamallakin mulki mulki gaba ɗaya mallakar ka ce tutin mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda ka ga dama wa tanzihul mulka mimman tasha kana kwace mulki daga wajen wanda ka dama wa tu'izzu man tasha kana daukaka wanda ka so ya daukaka wa tudillu man tasha kana kaskantar da wanda ka so ya kaskanta biyadika alkhair Allah dukkanin wani alheri yana hannunka innaka ala kulli shay'in qadir kai ne iko ne akan dukkan komai saboda haka Allah yana tabbatar da cewa mulkin ma tun a nan duniya mallakar ta ce amma me yasa a duniya a lahira yace malik yawmiddin yace Allah shine mai mulki mamallaki a ranar alkiyama da yasa saboda a duniya ai ya dan san dakura ba wasu ya dan san man wasu mulki amma a lahira fa ya kwace daga hannun kowa daga wannan shi zai nuna mana cewa mai mulki ko sarauta ko wani matsayi bai cancanci ya yi fariya ko ya yi girman kai ko ya alfahari ba domin wannan mulkin da Allah ya bashi kujerar da yake kanta kujerar asibiti kafin ya zo wani ne ya hau ya sauka shi ma zai sauka ya ba ku godiya shi ma zai sauka ya ba mu godiya babu mamaki yana gwamna ko shugaban kasa a kasa kaza ko a jiha kaza akwai wanda ya yi gwamna lokacin wannan gwamnan da ya fita wata bai gama firamare ba watakin wannan shugaban kasan da yake kan yanzu akwai shugaban kasan da ya yi shugaban kasa lokacin ba a yayi wannan shugaban kasan amma shi ma ya yi mai ya wuce saboda mulkin kayan allah ne duk kowa ya gama ya yi mulkin da zai dole kowa ya miƙa ma allah kayansa ita allah ya ce wa tanzi'ul mulka mimman tasha sai malamai suka ce wannan ibara ce ta alƙur'ani don a nuna maka da Allah ya tashi batun bayarwa sai ce tuktil mulka man tasha kana ba da mulki ma wanda ka ga dama da ya zo batun karban mulki sai ce wa tanzihul mulka min man tasha kana kwace mulki da wanda ka ga dama da ya ce kana karba ba sai ce kana kwacewa me yasa sai malamai suka ce wannan al'ada ce ta mai mulki in ka ga ya bayar ya bayar ne don bayan iya bayan da iya yana kan tenuwa ya yi ta farko zai ne wajen cewa ya yi na biyu tenuwar ta tsari amma bayi son zarfa bayi so inda akwai hanyar da zai biya zarce zai yi shi yasa Allah ya ce wa tanzi'ul mulka min man tasha kana kwace mulkin daga hannun wanda kaga dama saboda haka wannan yana tabbatar mana cewa duk wanda Allah ya bashi mulki to ko ya ba shi wata sarauta ko ya ba shi wani matsayi a wani waje ko a wata ma'aikata ko a wani waje to ya sani wani abu ne daga cikin siffar Allah wanda Allah ya siffar da shi ya ɗan tsakura mishi kaɗan ya san mishi domin ya gwada shi ya ga ya imanin da yake a lokacin da ya samu dama a bayan ƙasa masu mulki da sarauta ga matsayin da Allah yake so su ne waɗanda in sun samu matsayi za su yi aiki ba addinin Allah Allah ya ce wala yansuranna Allahu man yansuru
wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz alladhina in makkannahum fil ardi aqamu الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
Allah ya ce wala yansuranna Allahu man yansuru Allah yayi alƙawari zai taimaki duk wani wanda yake taimakon addinin sa duk wani wanda ya taimaki addinin Allah Allah zai taimake shi inna allaha laqawiyyun aziz Allah mai karfi ne Allah kuma wani ne suwaye suwaye Allah yayi alƙawarin zai taimake su yake annabina in makanna mu ila su ne waɗanda in muka ba su dama a bayan kasa muka ba su shugabanci muka ba su mulki muka ba su dama a kawo sala mulki baya hana su tsaye da sallah za su tsaye da sallah matsayi da sarauta ba ta hana su sallah wa atawun zakka suna ba da zakka wa amaru bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wani hau'anin munkar suna hani game da mummunan aiki in ma ba su yaka ba Allah ya ce su sani wani lafi aiki ba karshen al'amari gaba ɗaya ai yana ga Allah mulki baya hana mutum mutuwa sarauta ba ta hana mutum ya mutu matsayi baya hana mutum mutuwa aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk irin tsayin ginin da mutum yake ciki Allah ya ce mutuwa za ta bi shakin da rubushi shi malaikan mutuwa bai tsoron bodyguard bai tsoron dogarawa bai tsoron masu gadi duk malaikan mutuwa bai tsoron su bindiga ba ta masa aiki police dog baya tsorata shi bai tsorata shi ba abin da yake tsorata shi umarni kawai Allah yake ba shi sai je ka dauko wani shi ke nan sai je dauko sawa'un mai kuɗi ko talaka ne sawa'un mai mulki ne ko mara mulki ne duk wanda Allah ya ce a je a dauko zai je dauko shi ba a masa kwarjini shi ba a masa barazana ba a zare mishi ba a haka mala'ikan mutuwa shi bai san wannan ba in ka gama ka tafi ba kawai lokacin da bai ba lokacin da bai ba wani lahi ake mutum karkashin karkashin al'amura duka suna ga Allah daka Allah madaukakin sarki yace yawmun barizu ranan da bayi za su bayyana gaba ga Allah la yakhfa 'alallahi minhum shay babu abun da ke buya game da Allah ta tare da su duk abin da mutum yake da shi gaban Allah ya aikata a duniya ba abun da zai buya wa Allah komai Allah na sanar da shi ba wanda zai guda a ce wai an nemi wani a rasa a yau wani bin tura rasu da lati fahim kun kafiya Allah ya ce rana ce da za a bujiro da ku ba wani mai kuya da zai kuya ba wani wanda za a ce wai gashi nan Allah yana neman shi ba ga inda yi ba babu babu wani wanda za a ce wai gashi nan ana neman shi wai an rasa ina ya shiga babu wani ba taɓa samun haka ba kuma ba za a taba samu ba har abada a ce wai ga wani ne wai ana neman shi an rasa inda ya je a asirin ba Allah ba irin ba Allah ba daga ba wanda zai kuya ba wanda kuma zai gagara wai a ce wani wani taurin kansa ya sa an ce a zubin ya ba shi ya bi zuwa ba wani ba wani kuma an tun bin mujizi ba wanda ya sai fi karfin Allah ya gagari Allah lokacin da aka ce kowa ya dawo dole kowa zai zo in kayan illa sai hakan wa inda tan fa'ida mun jami'u ladaina muhdarun tsawa ɗaya ce kawai za a yi a ce kowa ya fito daga kabari busa ɗaya shi ke sai ga kowa ya haɗu da Allah yau ma kuma da su la ya fa'ala ma yanzu kun shi Allah ya tambaya ce liman mulku yau mulki yau kai wai wa ke da mulki yau kamar da annabi ya fara hadisi Allah zai ce anil malik ana dayyan ni ne mai mulki yau ni ne mai arawa shi ne maliki yau mai dai liman da mulki ne Allah zai ce yau mulki na wani lillahi wa ilil fahar mulki na Allah shi kadai ne marin yayi sai ce al yawma اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير
Allah sai ya ci gaba da cewa al-yawma a yau tujza kullu nafsin bima kasabat kowace rai za a yi mata sakayya da abin da ta kasance tana aikatawa kowa Allah zai mishi sakayya irin aikin da ya aikata la zulmal yau a yau babu zalunci babu wani wanda Allah zai zalunce shi na a tauye masa wani abu na kyawawan ayyukansa a rage masa su ko a tsara masa wani mummunan aikin da ba shi ba la zulma yau babu zalunci inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yuti min ladunhu ajran 'azima Allah bai zaluntar kowa dinji da kwayar komayya Allah baya zalunci ba wanda za a rage masa ayyukansa daidai da kwayar komayya ba wanda za a tsara masa mummunan aiki daidai da kwayar daidai da kwayar komayya Allah ya ce wa in taku hasanatan kai in aikin da mutum yayi ma mai kyau ne in aikin kyau ne yudha'ifha Allah zai dindinta masa wannan aiki wa yukti min ladunhu ajran azima Allah zai ba shi lada mai girma da kauyensa in kai aiki mai kyau Allah zai ninninka maka wannan aikin kuma ya baka lada mai girma da kauyensa amma Allah baya zalunci ita Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat yau da aka saka mu kowa da irin abin da ya aikata kowa yasa Allah ya bari a sautu Ali Imran yawma tajidu kullu nafsin ma amilat yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su wa ma amilat min su in tawaddu law anna bainaha تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا Allah madaukakin sarki yace yawma tajidu kullu nafsin ma amilat ranar alkiyama rana ce da kowace rai za ta gamu da abin da ta aikata min khairin muhdara duk abin da ta aikata na alkhairi za ta gan shi gashi a halacce Allah ya halatto da shi wa ma amilat min su'in abinda ta aikata mummuna tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida za ta yi buri da fata ina ma a ce a sama wato tazara mai tsawo tsakaninta tazara mai nisa tsakaninta da miyar ayyukanta kowa zai ga kyakkyawan aikinsa zai kuma ga mummunan aikin shi yau mata ake kullu nafsi tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun kowa za a ba shi ladan aikinsa babu zalunci ba zalunci to shi yasa Allah madaukakin sarki yace la zulmal yawm Allah yace inna Allah lallai Allah sari'ul hisab Allah mai gaggawa hukuma ne duk tarin mutanen nan gaba daya da za a yi hisabin su gaba daya kai ka ce bai wuce daga fitowar rana zuwa karfe goma ko karfe sha ɗaya da safe ba duka an gama hisabi ruwa ya koma babban daukinsa kisa Allah ce inna Allah sari'ul hisab domin Allah ya gaya mana har ɗan aljanna za su shiga aljanna su yi baccin rana su yi kai hula bayan an gama hisabi a wannan rana ta alkiyama Allah ya ce ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila Allah ya ce ashabul jannati yan aljanna Allah ya samu a cikin su yawma izin a wannan rana ta alkiyama khairun mustaqarran sune suke da matabbata ta alkhairi wa ahsanu maqila sannan sune suke da kailula mafi kyau suna cikin kailula mafi kyau daka har za a gama hisabi yan wuta su tafi wuta yan aljanna su tafi aljanna har yan aljanna su je su yi bacci rana ma'anar su je su yi bacci rana tana iya zuwa da ma'anar bacci tana iya zuwa da ma'anar hutawa tana iya zuwa da ma'anar hutawa za su je su huta a wasu eh in ya tabbata cewa babu bacci a gidan aljanna in ya tabbata ne saboda haka kaga wannan yana nuna mana inna Allah lallai Allah sari'ul hisab Allah ne gaggawa hukuma ne Allah ya ce wa anzirhum yawmal azibati Allah ya ce ka musu gargadi ka ja kullun su yawmal aziba ka gargade su game da wata rana mai tahowa shine azibatil aziba ce mai tahowa ta taho inda Allah mai kusantowa ta kusanto idil qulub a ranar alkiyama za ka ga zukata ladal hanajin sun iso zuwa makogwaro kazimin saboda bakin ciki suna cikin damuwa zukatan bayi mutum yana jin zuciyarsa ta iso makogwaro wa balagatin kulubul hanajira kenan mutum yana jin zuka zuciyarsa ta iso makogwaro idil kulubu lokacin da zukata suka iso waladal hanajira suka iso zuwa makogwaro kazumi suna cike da damuwa da bakin ciki Allah ya ce malin zalimin da min hamid azzalumai ba su da wani makusanci wala shafi'in ba ko wani mai ceto da za a yi masa biyayya ba su da wani makusanci wanda zai taimake su ko wani mai ceto wanda za su bi shi kuma ya faɗa a yi mishi biyayya wai a ƙi musu azaba Allah ya ce babu babu shine a suratul ibrahim yace wala tahsabanna allaha ghafilan ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء Allah ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun Allah ya ce karka taba tsammani karka taba ji maranka wai Allah yana rakkane ne game da abubuwan da azzalimi suke aikatawa Allah ya ce duk wani azzalimi da ka ga yana zalunci a bayan kasa to karka dauka wai Allah ya rakkane ne game da zalunci da yake yi karka dauka wai Allah bai san yana yi bane ko Allah ya manta da shi la inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashqasu fihi al-absar Allah yana jinkirta musu ne zuwa ga wani wurin da idanu za su fito turuturu da Allah idanu gannai za su fito turuturu mutum ko kyafta idon baya yi mu'minina muqni'i ru'usihi Allah ce zaka ga su sun daga kansu sun tsaye da idon su char suna kallon rana la yartadu ilayhi barku mutum ko kyafta ido baya yi wa afidatuhum hawa zukatansu sun zama empty ba sa tunanin komai in ba kowa yana tunanin a wace makoma za a ajiye shi iya abin da kowa yake tunani ne ina ce makomar da za a ajiye shi Allah ya samu kuma mu ta zama aljanna da haka Allah ya ce malin zalimin min hamimi azzalumai ba su da wani makusanci ko wani masoyi wala shafi'i ko wani mai ceto yuba wanda za a yi mishi biyayya a wannan rana ta tashin alkiyama ya alamu fa'inatar a'adu Allah ya san ha'inci idan wa mata kusuru Allah ya san abin da zukata su koyi Allah ya san ha'inci idan ha'incin idanu malamai suka ce shine ma taktalisuhu a'ayyunun nazirin khafiya shine abinda idanun masu kallon junansu suke yi a ɓoye mutum ya kalli wani ya kyauta masa ido ba tare da kowa ya sani ba to wannan shine na tal'ali ha'inci ido kenan shine irin alhamdu ga allamsu kenan zunɗe shine Allah ya ce wani likulli humazatin lumata a kalli mutum ya kalli wani da wani su yi dariya su kyafta mu juna ido Allah ya ce to ya san wannan ka'ida ta ta'ayi ran tashi na kiyama za su yi ma Allah bayani menene dalilin da ya sa su kai wannan kyafta ido wasu sun kyafta ido ne saboda su yi iskiranci ma wani ko saboda su yi gulman wani saboda su ce kalla wannan ya zo da wani abin dariya jibin da jibin sa ta yi ci jibe shi wani abin tausayi tausayi haka nan to Allah ya sani wannan gulman da suka yi wannan kyafta idon da suka yi Allah ya sani ya alamu khadijat al-a'yun wa ma tukfi sudur Allah ma ya san abin da zuciya ta boye abin da yake boye a cikin zuciya ma Allah ya sani bayan sanin sa da abin da idanu suke yin haɗinci da shi ya san ma wanda ba a fito da shi zuwa ga idanu ba wanda yake boye a zuciya duka Allah ya sani ya alamu khadijat al-a'yun wa ma tukfi sudur Allah ya san haɗinci idanu ya kuma san abin da zukata suke koyewa na alkhairi ko na sharri duka Allah ya sani Allah ya ce wallahu ya faɗi bil haqq Allah shi ke zantar da hukunci na gaskiya da gaskiya duk abin da Allah ya zartar na hukunci tun a nan duniya har zuwa lahira duka Allah ya yi ne da gaskiya shi ka cikin addinin annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ya ce bayin ka taqdi wa la yuqda alayka Allah kai ne kake zantar da hukunci ba wanda yake zantar da hukunci a kanka Allah shi ne wanda yake zartar da hukuncin da ya gara ma wallahu yaqdi bil haqq wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab Allah shi ke hukuncin da ya gara ma ba wanda yake ci gyaran Allah ke hukunci Allah kuma shi ne mai gaggawar hisabi Allah ya ce wallahu yaqdi bil haqq Allah shi ne wanda yake hukunci da gaskiya ay yahkumu bil adl Allah shi ke hukunci da adalci tun a duniya wata mat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmomin ubangijinka sun cika dam wajen adalci da kuma gaskiya ai sidqan fil akhbari wa adalan fil ahkam kalmomin Allah ayoyin Allah suna cike da gaskiya wajen labarai da kuma adalci wajen hukunci duk labarin da Allah ya bayar gaskiya ne babu wato akai duk hukuncin da Allah ya zantar adalci ne babu wani abu na ƙarƙashin zalunci a cikin sa haka har a ran tashin alkiyama wallahu ya bari bil haqq Allah shi ne yake hukunci da gaskiya ba za a zalunci wani ba a ran tashin alkiyama ta hanyar a ce ya yi wani aikin alkhairi an ɓoye ko ya yi wani aiki wanda yake mummuna ne an ƙara masa an ninninka masa Allah baya haka bal ma an yunji Allah ya ce inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima shi Allah bai zalunci sai dai ma an kai mai kyau din kawara amma bai zalunci bai rage ma mutum mummuna a kyakkyawan aikinsa sai dai ya fi masa mummuna baya kara masa mummuna sai dai kara masa kyakkyawa wallazi ne da wani min dunihi waɗanda suke kira koma bayan Allah la yaquduna bi shay ay la yahkumuna bi shay su ba sa iya yin hukuncin komai ba abin da suke da shi na hukuncin rayuwa ko hukuncin bayan mutuwa ba su da wannan wa taqabu min dunihi awliya la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dhallan wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura su ba sa iya halittar komai bal ma halittar su akai ba sa iya mallaka musu amfanarwa ko cutarwa ba sa iya an mallaka mu kansu ba sa iya mallakar rayuwa ko mutuwa ko tashin kiyama ba wanda ya sai kashe wani ba wanda ya sai wani hukunci wane ya talauce kowa ne ya yi arziki kowa ne ya gamu da wuna kowa ne ya yi kaza kowa ne ya kaza ba wanda ya isa babu wanda ya isa والذين يقضون من دونه والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله للي الله هو السميع البصير Allah shine mai ji Allah shine mai gani yana jin duk abin da bayi suke faɗi da duk abin da suke aikatawa yana kuma jin ganin duk abin da bayi suke aikatawa da wanda ya ɓoye magana da wanda ya bayyana duka Allah yana sani da wanda ya ɓoye yayi abin da ya ga dama da wanda ya yi a bayyana duka Allah yana sani sawa'un minkum من أسر القول ومن جهل به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار duk wanda ya koya magana da wanda ya bayyana da wanda ya aiki a cikin dare da wanda ya a cikin wuni duka Allah yana sani duka Allah yana lissafi Allah yana sane da komai saboda haka wallazi ne da rune min dunihi la yaquluna bi shay inna Allah lallai Allah huwa samiul basir Allah bai ji ne Allah kuma bai gani ne yana jin komai yana kuma ganin duk abin da bai shi yi wannan ita ce aya ta ashirin allah ya kai mu ranar litinin sai mu tashi aya ta ashirin da ɗaya abinda muka faɗa daidai allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure allah ya mana allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته